الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta fara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne ya sake ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci takaitacce domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aƙidatu bahawiyya wallafar ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na musulunci a shekul imam abu ja'far muhammad ibn ahmad al-bahawi al-misri rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata a cikin ubangiji subhanahu wa ta'ala mun tattauna akan waɗansu daga cikin gababuwa wanda malam ya shigo da su a cikin wannan littafi nasa mai albarka wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan gabar da malam ya ce wala yushbihu al'anam hayyun la yamut na'am kana na qara'na hada na'am qara'nahu lakin ma sharahna na'am
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجعله من المحسنين اللهم أطل عمره في طاعتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمة الله عليه ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة na'am malam Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama bai gushe ba yana wato siffanta Allah tabaraka wa ta'ala da siffofin da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi da su da kuma siffofin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya siffanta shi da su a cikin sunna wanda take ingantacciya ya ce wala yushbihul anam Allah tabaraka wa ta'ala baya yin kama da halittu baya yin kama da halittu nasa ko ta wata fuska daga cikin fuskoki siffarsa ba ɗaya take da siffar halittunsa ba ta sha bambam Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir ne ɗan adam sami'un basir ne jin Allah ya sha bambam da jin ɗan adam ganin Allah ya sha bambam da ganin ɗan adam kamar yadda ayyukan shi ba sa yin kama da ayyuka na bayinsa haka siffofin shi ba sa yin kama da na bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala ba shi da wani wanda yake tamkarsa kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كنا سبيكا dama su bigan nan baya tafiya ko ina baya wuce cikin masallacin na'am laysa kamithlihi shay'un Allah tabaaraka wa ta'ala ba wani abu wanda yake tamkarsa wa huwa as-sami'ul basir Allah shine as-sami sannan kuma shine al-basir to wannan yana tabbatar mana da wato Allah ta'ala baya yin kama da bayinsa kamar yadda cikin bayinsa ba wanda yake kama da shi hayyun la yamut Allah tabaraka wa ta'ala sarki ne wanda yake rayayyen sarki rayuwa wanda take madawwamiya rayuwar da rashi bata gabace ta ba kamar yadda kuma ba za ta zo ƙarshe ba ita ce rayuwa ta Allah ta'ala rayuwa wanda take madawwamiya kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin sunna ingantacciya hadithin abdullahi ɗan abbas wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim yana daga cikin addu'ar da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake allahumma a'udhu bi izzatika alladhi la ilaha illa ant ولمسلم أن تضلني أنت الحي ولهما الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ina neman tsari da izza ta Allah tabaraka wa ta'ala sarkin da ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ne wanda ya cancanci ibada daga wajen bayansa kada ka batar da ni kai ne rayayyen sarki wanda baya mutuwa mutane da aljannu ga baki ɗayansu suna mutuwa kullu mana alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa la tad'u ma'a allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen sarki wanda baya mutuwa al-hayy wato rayuwa wanda take cikakkiyar rayuwa kenan shine wanda yake da kai cikakkiyar rayuwa duk wani wanda ka ganshi da rai to rashi ya gabaci wannan ran nasa sannan kuma ba zai dawo ba wannan shine abin da nasi na alkur'ani da kuma nasi na sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam suka tabbatar wani fiqha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun sannan kuma ga hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahihai da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati ibrahim alaihi salatu wassalam thumma qara kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'adana alaina inna kunna fa'ilin la yamut Allah ta'ala baya mutuwa yan adam suna mutuwa duk wani wanda ka gani a doron duniya a yanzu akwai lokacin da babu shi akwai lokacin da iyayensa ne a gurin ko kakanninsa ko kakannin iyayensa ko sama da haka da Allah tabaraka wa ta'ala ya saka shi a yanzu a gurin to kamar yadda da ba shi bane a gurin to Allah ta'ala kuma zai cire shi ka wani hannu wannan shine sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala fa yanzur kayfa ta'malu wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasu al-qur'at la'allahum yadhakkarun wato Allah tabaraka wa ta'ala yana haka wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim sannan kuma ya tabbata cikin sahihu muslim hadithin abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam yace fattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa' wato hadithin abu sayyid khudri manzo Allah sallama yace inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malu wato Allah ta'ala zai sanya ku zamanto mamaya na wadansu a cikin ta wato wanda yake nuni akan wadansu ne suka mutu ko kuka mai gurgurci to kamar yanda ku a yanzu kuke raye to haka lokacin da zai zamanto Allah ya amshiran ku kuma wadansu mai gurgurci Allah zai ga abin da za ku aikata mai kyau ko kishiyarsa. Ɗayyumun layana Allah ta'ala rayuwarsa rayuwa ce wanda take madawwamiya kuma rayuwa ce wanda ya wadatu da kansa baya buƙatar komai a wajen kowa sannan kuma ya tokare sammai da ƙasai da ikonsa da kulawarsa da kuma abin da yake cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakankaninsu wannan ita ce ƙayyumiya ta Allah shi ya wadatu da kanshi ya tsaya da kanshi sannan kuma ya tokare sammai da kasai da abin da yake cikinsu da abin da yake tsakankaninsu da kulawarsa afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la'lam fil ard kamar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani kuma gashi cikin suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wato alhayu da qayyum Allah kenan wanda zamu ga wannan alhayu da qayyum ya maimaito a Qur'ani a cikin surori guda uku cikin suratul baqara da bidayatu ali imran da cikin suratul baha cikin suratul baqara wannan ayar wanda a'zamu ayatin fil Qur'an kamar yanda ya tabbata cikin sahih muslim hadithin ubay ibn ka'ab Allah ta'ala ya kare da da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ya abal munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka azam qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum فضرب في صدري وقال والله ليهلك العلم أبا المنذر أنا تسلم تسلم sannan kuma da farkon suratu al-imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum sai kuma rubu'i na ƙarshe cikin suratu Baha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ya tabbata cikin sunan na Abi Dawud hadithin na na Asma binti Yazid Allah ta'ala ya kare da ita sai ma yake alaihi salatu wassalam yace ismullahi al-a'zam في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل إمران ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم yawa daga cikin malamai suna ganin cewa wannan suna na alhayyul qayyum wato yana ɗaya daga cikin al-ismul a'zam suna mafi girma alladhi idza su'ila bihi a'da wa idza du'iya bihi ajaba sunan da idan aka roƙi Allah da shi Allah ta'ala yake ba da abin da aka roƙe sa da shi idan aka tambaye shi yake ba da abin da aka tambaye shi yana daga cikin wato addu'ar da shekul islam ibn taimiyya Allah ta'ala jikansa da rahama wato ya karantar kuma ya ce wannan tana da tasiri mai girma khasatan bawa ya yi ta a ƙarshen dare ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir wannan idan bawa ya lalace yake yin ta a ƙarshen dare yake gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya dame shi ya ce to lalle akwai ƙanshin wannan addu'ar tashi za ta samu shiga kuma Allah ta'ala zai ba shi ma ya tamarta abin da shi yake da bukata da adam ya sa alhayu da ƙayyu wato suna ne wanda duk sauran sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala suna shiga ƙarƙashinsu saboda alhayu duk wani mai siffa idan ka siffanta shi da wata siffa sai mai rai ake siffanta shi da siffan ji gani da sauransu wannan mai rai kenan alhayu alqayyum wadata kaza kaza kaza kaza duka suna shiga karkashin nan ne a lokacin da kace alhayu ne ka tabbatar mai da waɗansu sunaye da yawa suna shiga karkashin wannan suna na alhayu alqayyum ka tabbatar mai da wannan suna kuma akwai sunaye da yawa wanda suke shiga karkashin wannan sunaye sai zaman to wannan Allah tabaraka wa ta'ala sunayen nan guda biyu nashi ne kuma shi ne ya cancance su ba wani wanda ya cancanci wannan sunayen banda shi kadai la yana Allah tabaraka wa ta'ala baya yin barci wato barci na dan adam dan adam shine yake da idanuwa wanda yana daga cikin haƙi na wannan idan barci ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa ga abdullahi bin amur ibn al'as ya ce wa inna li ainaika alaika haƙwa idanuwanka suna da haƙi a kanka na ka huta lokacin da suka buƙaci hutu to amma idanuwa na Allah ba wai na barci bane manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda ya tabbata a cikin sahih muslim hadithin abu musa al-ash'ari Allah ta'ala ya kare yarda da shi ce قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه أمل الليل قبل أمل النهار وأمل النهار قبل أمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه وتمايتي عليه الصلاة والسلام ya ce Allah tabaraka wa ta'ala la ya namu ba ya barci wala yan bazi lahu an ya nama bai ma dace ba a ce Allah ya yi barci barci ba na shi ba ne mun gane da kyau barci na ɗan adam barci na bayan Allah ne ɗan adam aljannu da sauransu amma dai Allah ta'ala ba ya barci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gyangyadi ba ta kama Allah ballantana barci saboda mutumin da janjadi ma baya yi ai to min babu aula ka kore barci da gare shi an gane da kyau khaliqun bila hajatin raziqun bila mu'na Allah tabaraka wa ta'ala shine khaliqun bila haja shine wanda ya halitta bayinsa ba tare da yana buƙatar ko sisin kobo ba a wajen bayin nasa ba tare da yana buƙatar komai a wajen wannan bayin nasa Allah baya buƙatar komai a wajen mu aikin mu da muke wannan namu ne ba Allah bane da ya ci more shi duk abin da za mu aikata mai kyau to mu ne za mu ci moriyar wannan abin namu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa mana cikin hadithin Abu Dharr hadithin Abu Dharr wanda yana cikin sahih Muslim hadithi mai tsawo wanda Allah tabaaraka wata'ala ce inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imukum يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه wato wannan hadisin ya nuna mana cewa duk abin da bawa zai aikata kar yi tunanin cewa Allah ta'ala zai moru da wannan abu halittar da Allah ta'ala maka ba wai irin ka bane kai dan adam wanda idan ka aihu kana fatan wannan yaro naka wahalar da kake mishi lokacin da ya kamata a ce ya taimaka maka in yayi ya tana da kai ba wanda zai ce gashi yana shuka yanzu ka zo ka shuka hatsi da fibida ya ce damuna farkon damuna ka shuka hatsi ai aka tambaye ka me dalilin da yasa ka shuka wannan hatsi da haka ce ga dalilin ka sau ka ce da kaka ka girba saboda idan baka shuka ba da damuna da farkon damuna ai ba za ka girba ba da karshen damuna ko to shi Allah ta'ala da ya halitta bayi ba wata haja wanda a kalkashin wannan halitta bayin da ya musu wanda shi zai muru da ita komai idan bayi suka yi wannan nasu inna ma hiya a'malukum usiha lakum wannan da kuke gani abubuwan da kuke aikata naku ne kuma nake kiyaye muku su ba na farar muku da ko daya ta haka faman waje da khairan fali ahmadillah duk wanda ya samu alkhairi a cikin sahifarsa ya ga kalmar shahada ya ga sallah ya ga azumi ya ga kaza ya ga kaza ya ga karatun alkur'ani to ya gode wa Allah wannan ni'ima ce mai girma daga wajen Allah saboda gam nakatar ne daga Allah ba karfinsa bane ba kuma dubararsa bace ومن وجد غير ذلك فلا يلومن illa nafsahu dukkan wanda ya samu kishiyar haka a takarrar shi ya ga tsiya ya ga lalata ya ga shirka ya ga kaza ya kaza ya kaza to kada ya zargi kowa ya zargi kanshi saboda azambu ya udu ilai kadhalika law mun gane raziqun bila mu'nati Allah subhanahu wa ta'ala shine raziqun ya arzuta bayi mai arzuta bayansa bila mu'unatin ba tare da wata hidima ba Allah ba sai ka mai hidima ba zai arzuta ka ba wata ɗawainiya da sai ka mai sannan kuma zai arzuta ka saboda kamar yadda al'ajar namu madruba ce haka nan al'arzak makasuma ne arziki na bayi kowa da kowa an gama rubuce mai duk abin da zai samu a wannan gida na duniya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadithi abdullahi ɗan mas'ud kamar da yake cikin sunan na abi dawud ya ce aqra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inni ana bazzaqu dhul quwwatil matin wato aya da take cikin suratu az-zariyat inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwatil matin ko to abdullahi dan mas'ud yace maiki alaihi salatu wassalam ya karantar da ni ita inni ana razzaq durquwatil matin saboda akwai ayoyin da abdullahi dan mas'ud shi kira'arsa ta sha babban da sauran qurra'u khasatan dama shi kira'arsa tana shigowa cikin kira'a shahada ce yus'alu biha fi babi tafsir wala yajuzu an yuqra biha fi salati ko ya zama to mutum ya zauna yana tilawa da ita irin kaga nan yana karanta inni ana razzaqu fil quwwatil matin cikin suratul layl ya saba wa mutane qurra'u gabaki daya wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadh-dhakari wal untha an gane da kyau kashi kuma cikin suratu an-nisa wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun abdullahi dan mas'ud ya karanta wa lahu akhun min ummin aw ukhtun fa likulli wahid minha akwai gurare da dama wanda za a ga qira'arsa ana taimako ne neman taimako da ita wajen abin da ya shafi fassara alkur'ani mai girma saboda kira'a shadda wannan dama shine hikimarta shine yusta'anu biha fi babu tamsil la'alla qira'ata jumhur qira'a mutawatira ta zo ta mubahama to sai qira'an nan ta daya daga cikin shawadin sai ta zo ta fassara abin da ake nufi wal hu akhun kaga akhun yashmalu ash-shaqiq wa al-akha lil-ab wal akha lil-um to amma sai Allah ta sai kiral Abdullahi dan musu tace walahu akhun min ummi wanda kuma in ma kallaci ilimi na gado dan uwa wanda yake samu sudusi kashi ɗaya cikin shida shine dan uwa li ummi dan uwa shaqiqi shi asibi ne dan uwa li abi asibi yake zamantowa in babu dan uwa li shaqiqi to amma dan uwa li ummi shi yana ci da farali ne yana cin ɗaya cikin shida lokacin da ya zama shi kaɗai ne da ɗan uwa da ummi da ‘yar uwa da ummi din san makalkal ba da zaka da mitul hazir unsin sannan idan ya zama fa'in kano aka sarar min zalika fahim shuraka'u fi sulus to ta ga wannan kira'a ta abdullahi da musulmanin ta fassara mana abin da ake nufi da ɗan uwa da ummi sannan kuma babban abin da zai sa mu gano ana nufin ɗan uwa da ummi ana aya ta ƙarshe ta cikin suratul nisa din يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هذا فلها نصف ما ترك أنا كما أتي وإن كان بيوض أو وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس قال القرآن باتن كرو رجونا أتكنسا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في سلسل من بعد وسيئة وهم شركاء في من بعد وسيئة نسبة تو أما أتنكم سيتم فإن كان تثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين shine Abdullahi dan Mas'ud yace Allah ta'ala yace inni ana razzaqu hakika ni ni ne mai arzutawa ni ne nake arzuta bayina sannan kuma dulku wacil matin ni din ma'abucin karfi ne wanda yake mai tsanani ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Musulman yana ga in ban ce dukan kuma kun haddace shi dai la'alla ka so mafi tsoka nan din kowa ya haddace shi haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq na'am ina ga yawanci din ku haddace shi ko yawa na'am bismillah hadisi
karanta mana
أن أحدكم يجمع خلقه في بطن خلقه, خلقه في بطن أمه أربعين يوما na'am ثم يكون علقة من ذلك معنى زعيم
من يقرأ
ma sha Allah إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة- مضغة مثل ذلك Mm.
ثم يرسل إليه الملك ملك.
ملك Mm.
فينفخ فيه الروح Mm.
ويؤمر بأربع كلمات Mm.
بكتب to رزقه shikenan alhamdulillah mun zo gurin da kace rizki to Allah tabaraka wa ta'ala tun dan adam yana cikin mahaifiyarsa yake umarni da a rubuta mai duk abubuwan da zai samu na nan duniya ba wani abu wanda zaka shigo duniya ka ce sai da ka zo duniya ne sannan Allah ta'ala ya ce a baka shi komai da komai na'am ko kai fafutuka ka eh ko kai ba mutuka ba ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin sunan na ibn majah hadithin jabir dan abdullahi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abda'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talab khudhu ma halla wada'u ma haram zala ce ya ku bayin Allah ku kiyaye dokoki na Allah sannan kuma ku kyautata hanyar neman ku sannan kuma ba wata rai da za ta mutu face sai ta cinye arzikinta gabaki da ko da arzikin ya yi jinkiri sannan kuma wala ya hamilan da ku mustibdaqur rizqi ala an tadrubu wa ala ma'asitillah kada jinkirin arziki ya sa ku neme shi akan hanya ta banza akan hanya ta sabon Allah fa inna ma indallahi la yunaru illa bi ta'ati abin da yake wajen Allah na alkhairi ba samu shi sai da yi mai biyayya lalata khudhu ma halla wa da'u ma har ga kuma hadithin habba da sawa ibn khalid wanda shi bayan a cikin sunan ibn majah da kace atayna annabiyya sallallahu alaihi wasallama fa wajadnahu yu'alidu shay'an fa'annahu fa qala la ta'asa min ar-rizqi ma tahazzazat ru'usukuma fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar laysa alayhi ishrun thumma yarzuquhu Allahu azza wa jalla sannan kuma ga hadisin da al-imam ibn majah shi ma ya fitar da shi hadisin sahal ibn sa'id nisa'idi aiki alayhi salatu wassalam yace inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi-dhanbi yusibuhu to Allah tabaaraka wa ta'ala yana azta bayinsa ne abinda shi yayi niyya ya arzuta su ba wai dawainiyarka ba yawan fafutukarka ba shi yake baka ba wannan riko ne da sababi riko ne da sababi la'alla akwai wanda ya fi ka hanyoyi na samu amma kuma kai ka fi shi samu akwai wanda ka fi shi hanyoyi na samu kuma shi ya fi ka samu saboda haka Allah ta'ala ya raba arziki kamar yanda ya raba rayuwar mu haka ya raba arziki shi yasa ko da ke akwai hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda bai kamata a ce mun yi tsaya akan shi yana da dan tsoyar cikin sayo musulmi mumitun bila makhafa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine yake amsar rawukan bayinsa shine yake matarwa ba tare da jin tsoron abin da zai biyo baya ba wato Allah tabaraka wa ta'ala shine allazi yumitu man arada imatatahu bila makhafati ba tare da jin tsoron danginsa su yi fada ko na abu ba idan lokacin bawaye ba yanda za a yi ko da za mu tattaru mu duka ga baki ɗaya mu ƙara mai shegon da ɗaiɗai a ce mu ɗoka kowa ya bada shegon da ɗaya amma shi a nashi za a fi da minti ɗaya ne amma za a ƙara wancan shegon da ɗaya in haka za mu ba yanda za a Allah ya ƙara wannan ɗan adam ɗin da lokacin sai kamar yadda idan lokacin arzikin bawa ya yi kamar yadda mutuwa take bin ɗan adam haka arzikin shi yake bin shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa cikin hadithi ingantacce na abdullahi ɗan mas'ud wanda yana cikin sayo musulun zala ce a wata rana khaɗan na biyu sallallahu alaihi wasallam khaɗan murabba'a wa khaɗa khaɗan fil wasu da kharijan minhu wa khaɗa ila hada alladhi fil wasdi wa khaɗa khutatan sigharan fa qala hada al insan wa hada amaluhu wa hada ajruhu muhitun bihi فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب فهذه الأعراض وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخضاه هذا نهشه هذا فإن أخضاه هذا نهشه هذا قال لجو وعند الله تبارك وتعالى يقدر يا كوالو كجنسيكي فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما يندى الله تبارك وتعالى يفعل أتكي القرآن ba'ithun bila mashaqqa Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine zai tayar da kowa da kowa waɗanda suka rasu bila mashaqqatin ba tare da wahala ba ba wai wahala bace da abin da ya shafi farkon halittawa da tayarwa bayan an mutu wannan duka a wajen Allah duka ɗaya ne dan adam shine wajen shi abubuwan suke cakuɗe mai ka kirkira abu baka san shi ba ya fi wahala sama da a ce abin da ka yi shi ne a ce ka sake maimaita shi akwai kuma lokacin da abin da za ka yi shi ne farhazar in aka ce ka maimaita shi an baka aiki to Allah tabaraka wa ta'ala da farkon halittar samarwa daga babin da kuma tayarwa wannan duka masu sauki ne a wajen Allah inna zalika ala Allah yasir alam taro kayfa yabdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna zalika ala Allah yasir qul siru fil ard fanzuru kayfa bada al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allah ala kulli shay'in qadir ya tabbata cikin sahih al-bukhari ma yace alayhi salatu wassalam yace ubangiji ta'ala ce kazzaba ibn adam hadith abdullah dan abbas kazzaba ibn adam ولم يكن له ذلك وشتمني فلم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لي ولد وأما شتمه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان حديث عبد الله أبو هريرة هنا في سنن البخاري من قال الله تعالى الله تعالى وليس بأول الخلق بأهون وليس أول الخلق بأهون عليه من عادتي farkon halitta bai fi sauki a wajena ba sama da dawowa da shi kowanne a wajen Allah din ɗaya ne wal amara rabbi bil qisti واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور Allah tabaraka wa ta'ala yana tayar da waɗanda suke cikin gaburburra to Allah yana tayar da su ne ba tare da wahala ba ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin na na Aisha radiyallahu anha zala ce tusharuna hufatan uratan ghurlan kama badana awwal khalqin yudu na na Aisha ta ce rasulullahi ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd fa qala ya Aisha al-amru ashaddu min ayyihim dhaki zala ce za ta tashe ku ranar tashin aljama daga cikin kaburburan ku a koro ku zuwa ga ardul mahshar uratan sarara ba wanda yake da ko gajeren wani hufatan kafa ja ba wanda yake da takalmi hurlan loba ba mai sallatu an aisha ta ce ya rasulallah ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd irin wannan hatsaniya ta ta hade kowa tsirara kuma a ce da maza da mata kowa a hade Allah ce Aisha kenan ai in kika ga mutun yana kallon wani daɗi ta yi a wannan gurin lamarin tashin aljama girmansa ya fi ƙarfin a ce wani lamarin wani ya dame ka kowa a wannan lokaci da kullum da in minum yau mai zai sha annu yau aka ɗauki misali yanzu za ga mutum ya fito an ce mai gashi na yana tare akwai akwai yan kamun mutu a hanya inda mutu in ya kwana yana ga ba zai gane ma wani ya tsaya mishi da sauransu wani zai ce mun gamu da kai ranar ina maka magana maka ne ba zai ce wallahi mun ganka ba to wane na aka ce ga kura don kuma ya aka ce ga kura ko takalmin ga za ka iya ruda to ina kuma yanzu aka ce tashi alkiyama ya al'amuran shudu min ayyukan ganin boko haram ko yan kidnapping nan za su ga gari mutane suka fito ma ta da mana kowa to kwa ta kashe ba wanda yake mana kare da kalkore eh mana to ai wannan ba ma zance a ce wani dan al'adjar wanda sa kowa tsirara ai wannan ne kullum rimi ne yau da sha'ani yau gudu in ka gama yana ɗaya yana cewa wani ba kula a kai shi wala a gane shi a kwanci wani shi kan shi ma zai ce bai fito ma da kula bai ma san bai fito da ita ba akwai wani suna tashin hankali da matar shi rikici ya kai rikici ya fito daga gida irin ƙauye ne dama akwai guga irin wanda ake janyowa ruwa da shi na kausho shi ya sa a kai shi da ya fito aka mishi magana bala ina za ka yi sai bar masa gidan ne bai ta ci gida kuma ka mutu haka ya ce eh ka san abin da yake ganga cewa hula ta ce na dauku wallahi to in tashi hankali yake tashi hankali to wani shi fitowa ya takalman shi a hannu amma bai masa a hannun su ne tunanin shi a kafa shi suke in tashi hankali yake tashi hankali waɗansu abubuwan sai dai a gaya maka daga baya amma kai ba za ka yi na
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا نعم mala ya ce ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi ma zala wato Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba qadiman yana da dadde bi sifatihi da sufofin shi gabaki ɗayan su qabla khalqihi tun kafin halittunsa tun kafin ya halitta halittu dama bai gushe ba yana siffantuwa da waɗannan siffofi ga baki da duk waɗannan siffofi da ka gani siffa ta alhalq da siffa ta arrizq da siffa ta al'imata da siffa ta al'ihya da sauransu wato wannan dukkaninsu Allah tabaraka wa ta'ala ya siffantu da su tun kafin ma ya halitta halittu da kaga ba irin ɗan adam ba ne dan adam yanzu ba za a ce maka ba malami sai bayan kayi ne kayi karatu ba za a ce maka ba mai karfi sai bayan karfin yayi ne ya bayyana a tattare da kai ba za a ce maka ba mai gudu sai bayan an kayi gudun an gani to shi Allah tabaraka ta'ala tun kafin ya halitta halittu ma waɗannan sufofin gabaki da na wa huwa yud'imu wa la yud'amu shine ar-razzaqu shine kaza shine kaza bai kushe ba yana sifantuwa da su yana sifanta da su waɗannan sufofin nashi ba wai muhdatha bane an gane da kyau ba sai bayan ya halitta halittu ba ne za a ce ya siffanta da siffa ta shi ne alkhalik da suna na alkhalik kamar yadda za mu gani yadda ba da zai magana a waɗannan siffofi ga baki ɗayansu siffa ta kamala allah ya siffanta da su ne tun kafin ma ya halitta halittu lam yazdad shay'an allah tabaraka wa ta'ala bai ƙara komai ba bi kaunihim saboda kasancewar wannan halittu nashi bayan ya halitta halittunsa ba wani abu nashi wanda ya karu kamar yadda kuma lokacin kafin ya halitta su ba wata tawaya da yake tattare da ita dama wannan shine mulki na Allah shi yasa kasancewar mu mutanen kirki ga baki daya mu zamanto zuciyar mu ta zama zuciyar mafi tsoron Allah cikin mu irin zuciyar ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan ba zai sa ba a ce mulkin Allah ya karu kan mulkinsa ma za da zalika fi mulki shi sannan kuma a ce da farko da na ƙarshe da kowa da kowa ya zama tambaɗaɗɗe zuciyar shi maras kyau kamar zuciyar Abu Jahal Allah ta'ala ce ba yanda za a ce mulki na ta waya mulki na yana nan cikakke ne mulki saboda ɗan adam shine a mulkinsa ake idan aka samu wannan za a ce an yi nasara cikin mulki yanda yanzu a shugabancin wani in ya zama an samu mutanen kirki mutane sun ji daɗi ɓangaren karatu an inganta shi ɓangaren lafiya an kula da shi ɓangaren tsaro an ɗari ɓangaren noma ɓangaren kiwo da sauransu duka kowanne an kula da shi lokacin da ya zo istikala za a yi yaban wannan mulki a ce a mulkinsa an yi najahi kaza an yi najahi kaza an yi najahi kaza in ya zama to a mulkin ɗan adam a lokacin shi aka samu 'yan ta'adda suka yi ta hana mutane kwanciyar hankali a lokacin shi tsadar rayuwa ta shigo a lokacin shi bangaren likitoci lafiya ta mutane ba inganta shi ba sai ya zamanto an doki likitoci amma ba su san abin ba a lokacin shi bangaren karantarwa aka lalata bangaren karantarwa aga ƙarshe za ce me a mulkin wani an samu fashin mun gane da kyau to shi Allah mulkin shi ba haka ne samuwar nagartattu su zama sun fi lalatattu yawa ba shi yake nuni akan mulkin Allah ya yi nasara ba samuwar lalatattu su zama to sun fi nagartattu yawa ba shi yake nuni akan mulkin Allah ya yi fashari ba da ba shi mulkin shi cikakke ne mulkin shi cikakke ne kamar yadda ba za ka tawaye komai daga cikinsa ba dama shi kamala ne a cikin kamil ne in gane shine lam yazdad shay'an Allah tabaraka wa ta'ala bai ƙara wani abu ba na kamala na cikin sufofin shi bi kaunihim saboda kasancewar bayansa a ce saboda ya halitta halittu a ce ya ƙara samun matsayi in za ka ga wani in bai san ka ba kuka haɗu da shi za ku zauna da shi da kai da shi la Allah ko ya da kama kai ne na ƙasa shi ne na sama amma bayan ka tashi sai aka ce ai shi ne gwamnan jiha kaza gaba in ka zo ka yanzu da aka ce mai kai ne gwamnan jiha kaza matsayinka zai karu a wajen shi ko ka zai ragu zai karu gaba in ka zo la Allah ma shi a ƙasa ya zauna kai ka zauna kan kujera amma lokacin da ka zo da bai san ka ba bai san ba matsayinka sai ya zamanto ya kaskanta ka kun zauna da kai da shi kujera da kujera a jere to amma shi Allah tabaraka wa ta'ala kafin ya halitta halittu ma dama shi kamili haka bayan ya halitta halittu ba wani abu nashi wanda ya karu na kamala dama shi kamil ne mun gane da kyau ba irin ka bane wanda in ka sauka kana tsohon minista da lokacin kana farko kana sabon minista kana minista mai ci darajar ka da sauransu da za a rike maka da kuma lokacin da kana tsohon minista yan unguwar ka ba sai sun gada ma za su gaida ka mun gane to wannan shi ne abin da yake so ya tabbatar mana lam yakun qablahum min sifati min sifati ba wani abu nashi daga cikin sifofin shi wanda ya rabu wanda da babu shi kafin su samu halittun nashi komai na siffarsa dama kafin ya halitta halittu akwai su ya tabbata cikin sayar bukhari hadithin imran ibn hussein allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce da halittu alan nabi sallallahu alaihi wasallama fatahu nasu min bani tamimi faƙwala iqbalul bushra ya bani tamim قالوا قد بشرتنا فعاضنا مرتين وفي رواية فتغير وجهه ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم فقالوا قد قبلنا, قد قبلنا يا رسول الله فقالوا جئناك لنتفقه وفي رواية لنسألك عن هذا الأمر لنتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وفي روايتنا قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض wato Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ya tabbata yana siffance da siffofinsa masu kamala na kamala tun kafin ma komai ya kasance ba komai a wannan lokaci kuma al'arshin shi kana arshuhu alal ma al'arshin sai yana kan ruwa a wannan lokacin wa kataba fi dhikri kulli shay sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya rubuta dukkan abin da zai zai faru a duniya a cikin Allahul Mahfuz sannan kuma wa khalaqa samawati wal arda ya halitta samai bakwai da kasai bakwai da abin da yake cikin su na'am نعم وكما كان بصفاته أزليا wato kamar yadda ubangiji tabaraka wata'ala ya kasance tun fil azal dama muttasifun bi sifatihi ya siffanta da waɗannan siffofi nasa na kamala to haka nan kazalika la yazalu alaiha abadiyan haka nan ba zai gushe ba yana siffance da waɗannan siffofi nashi na kamala har abada wato wannan shine abin da za mu kula da shi bangaren sifat na Allah ba irin sifofi bane na dan adam shi yasa yana daga cikin abubuwan da za su bayyana maka bambancin sifa ta Allah da ta dan adam idan aka ce dan adam yanzu yana da ƙarfi idan ka bashi waɗansu shekaru la Allah da hankalinka da komai lokacin da ya zamani idan ka bashi wani shekaru kuma sai ga cewa akwai wanda kuma kusan ƴaƴan shi ne ko sa'annin kannin shi ne wanda sun zo sun take shi a wannan ƙarfin mun gane idan muka roki bangaren abin da ya shafi wannan kokowa ta gargajiya za mu gada hankalinmu irin su bala haruna irin su wane irin su wane wanda sun yi ta zamani to amma yanzu zamanin su ne an wuce zamanin su yanzu akwai daga cikin yan kokowa wanda kusan takobi biyar ya ci ko shida eh to amma ka ga yanzu daga barako yanzu ko shugaban sai ga da kare shi la'alla za ka ga haƙun alallahi Allah ya rutashi a shewa bin duniya illa wa ta'ahu la'alla kuma sai ga cewa kuma shi da shi da wanda din sai dai ko a kiyama in ana haduwa ko kuma zamanin shi da ya zo ƙarshe la Allah to za ga cewa kowa in ya taka rawar a zo a gani ka ɗauka ga irin su wannan laminu mai dabba wanda a zamanin shi shi ma gaga ya ta turmujewa yaron su haruna abu da irin su wani to amma da zamanin su ya tafi yaro karami za su fara da shi ya kada su cewa na ba shi da ƙarfi amma da ana cewa shi ne lambar wani a Nijar duka gabaki da to duk ba fara cewa na ba shi da ƙarfi to shi siffa ta Allah ku azaliyun ne abadiyun ne tun fil azal dama siffar shi ta kamala da kasanta da shi dama yana siffance da ita kuma har abada yana na yana siffance da ita akwai wanda da in ya kama ka kuna kisa da shi sai ka sun kuya da kaki da kansu amma yanzu ka kai shi kaina in ka kama shi ne ci da Allah wani iya guri ya ba kai bane wani nan da shekara ashirin lokacin muna yara in ka kama mu wani ya yi fitsari to amma yanzu ka koma kai ne in ka kama shi sai ya baka hakuri na'am
laysa ba'da khalqi al-khalqi istifa laysa ba'da khalqi al-khalqi istifa سبحان الله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحياء قبل إحيائهم كذلك كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم na'am mala yace laisa laisa istafada ismal khaliq wato Allah subhanahu wata'ala bai fa'idantu ba da suna na mahalicci ba da khalqi da khalqi bayan ya halitta halittu ba wai sai bayan ya halitta halittu bane sannan sunayensa cikin sunayensa ya samu suna na al-khaliq a'a wala bi ihdathi wala bi ihdathi al-barriyyati istafada ismal bari sannan kuma walastafa da samar bari Allah tabaraka wa ta'ala bai fa'idantu ba da suna na albari mai kagar halitta ba da ihdathul bariyati bayan ya kage halitta ba wai sai da ya kage halitta ba ne sannan kuma ya cancanci wannan suna na albari dama shi din albari'u ne sannan kuma alkhaliqu wallahu alkhaliqul bari'ul musawwir wato sunansa na alkhaliq ba sai bayan ya halitta halittu ba ne ya ci wannan suna ɗin kamar yadda sunansa na albari'u ba sai bayan ya halitta ba sai bayan ya kaga halittu ba ne sannan ya cancanci wannan suna albari'u da alkhaliqu da azari'u din ma'anarsu da wa ba zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum sannan kuma ga khalaqa dama ita tana da yawa cikin alqur'ani wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim kaga fatubu ila bari'ikum kutuba zuwa ga makadin idan aka ce bari'u shine wanda ya kaji halitta wanda ya sassaka ta ya fare ta azzari'u shine wanda ya shuka ta wa ma zara'a lakum da kuma abinda Allah ta'ala ya halitta muku fil ardi a cikin ƙasa mukhtalifan alwan ya fitar muku da su kenan mun gane da kyau sai kuma alkhali to waɗannan sunaye duka na Allah tabaraka wa ta'ala da albari'u da alkhaliqu wanda ya ambaci kanshi da waɗannan sunayen a cikin alkur'ani Allah bai fa'idantu bai ƙari da waɗannan sunayen ba daga cikin sunayensa bayan ya halitta halittu ko kuma bayan ya kaga halitta albariya sune talikai a ulaika hum khairul bariya ulaika hum sharrul bariya a cikin suratu suratu alƙiyama ko ko alƙayyima suratul bayyina tana da suraye da dama saboda dama sunan sura ba wai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ana samun waɗansu wanda daga ma'aiki ne amma waɗansu daga baya ne aka musu wannan suna shi yasa za ga sura ɗaya tana da sunaye da dama irin ka ce suratul qital suratul muhammad ka ce suratul mujadala suratul mujadila suratul mumtahana suratul mumtahina suratul albayyina suratul qayyima suratu kaza suratu kaza din gashi nan suratul zalzala suratul zilzal da sauransu ba daga mayaki alaihi salatu wassalam ne to a ciki Allah ta'ala ce innal ladina kafaru min alkitabi wal mushrikeena fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyya da bariyya sune talikai shi kuma ana ce mai albani kenan mahalicci wanda shi ne ya halitta talakai ɗin gabaki ɗayansu. To Allah tabaraka wa ta'ala bai ƙaru ba sunayensu sunayen shi ba su ƙaru ba lokacin da ya halitta halittu ya ƙara samun suna na alkhali. Haka sunayensu sunayen shi ba su ƙaru ba lokacin da ya ƙaga halittu ya samu suna albariyu. A'a, lahu ma'anar rububiyya wala marbubu. Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗauke da ma'ana ta ar-rububiyya ta ubangijintaka ta allantaka ta mulkantaka ta shugabanci tun a lokacin da babu waɗanda za a shugabance su tun a lokacin da babu wanda za a tarbiyyantar da su tun a lokacin da babu mahalatta a lokacin na ɗauke da wannan ma'ana ta ar mun gane da kyau ar-rububiyya shine Allah shine Ar-Rabb Ar-Rabb shine As-Sayyidu Al-Malik Al-Murabbi da sauransu to yana dauke da wannan ma'ana tun a lokacin da babu waɗanda za a mulka da babu bayi din wa ma'ana da khaliqi wala makhluqa sannan kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana dauke da ma'anar al-khaliq a lokacin da ba wani mahaluki ba wani mahaluki ba wani abin da aka halitta mun gane wato sunaye da na Allah kafin ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin akwai su waɗannan sunaye hadithin abdullahi ɗan amur ibn al'as wanda yana cikin sayo musulun da Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya rubuta dukkan abubuwan da za su gudana a cikin halittunsa tun kafin ya halitta sammai da ƙasai da shekara 50 to tun a wancan lokacin ma yana ɗauke da suna na al-khaliq yana ɗauke da suna na al-bari وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه wato wa kama annahu muhil mauta kamar yadda hakika Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake rayar da matattu ba'da ma ahya bayan ya rayar da su akwai rayuwa ta nan duniya akwai kuma rayuwa ta lahira to kamar yadda su waɗannan rayuwa Allah shine yake matar da su kuma bayan ya matar da su kuma ya rayar da su ko kuma kamar yadda ɗan adam ya rayu ya tashi an halitta shi ne daga ɗugo na mani wanda ɗugo na mani wannan mushe ne sai kuma Allah ta'ala ya rayar da ɗan adam daga cikinsa shi ne ya hurjul hayya min almayyit wa ya hurjul mayyita min alhayi Allah yana fitar da rayayye daga macacce sannan kuma ya fitar daga macacce ya fitar da macacce daga rayayye malamai sun suka mai tafsiri da dama الحي من الميت المسلم من الكافر وال والنطفة والإنسان من النطفة kaga dan adam asalin shi ruwa ne waja'alna min al-ma'i shay'an hayy alam nakhluqukum min ma'in mahin wannan dugora na namani kuma gashi da annabi adam alayhi salatu wassalam ahli tasali da kasa to yukhrijul hayya min al-mayyit kaga rayayye shine ɗan adam sai Allah yake fitar da shi daga almayyit matacce shine dugo na manigo sannan kuma wa yukhrujul mayyita min alhayy Allah yake fitar da matacce daga cikin raye shine dugon na mani daga cikin me ake fitar da shi daga cikin ɗan adam mun ga daga cikin raye to sai zamanto bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta bayinsa kuma ya amshi ransu kuma hallo zai rayar da su kamar yadda alkur'ani ya tabbatar wato akwai rayuwa ta nan duniya wanda ba ita ba ce wato inda gida ke saka a rayuwa ta lahira nan yawmul awali ce gadan yawmul hisab yawmul jaza anan abin da ka shuka shi zaka girba a can qulillahu yuhyikum thumma yumitukum ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تويتي استحق هذا الاسم الله تبارك وتعالى يا تنتنتو wannan suna na al-muhyi qabla ihya'ihim tun kafin ya halitta waɗannan bayin nasu tun kafin ya halitta su ya cancanci sunan almuhyi ba wai sai bayan ya halitta halittu bane aka ce lalle ya cancanci wannan sunan dama tun kafin ya halitta su istahaqqa hadha ism kazalika istahaqqa ism al-khaliqi qabla insha'ihi hakanan Allah tabaaraka wa ta'ala ya cancanci suna na al-khaliq shine mahalici kafin ya kaga halittar ta halittunsa gabaki da kafin ya kyage su su bayi ya cancanci wannan suna na alkhaliq mun gane wato kamar yadda zaka tabbatar mai da suna na almuhyi tun kafin ya rayar da halittu haka zaka tabbatar mai da suna na alkhaliq tun kafin ya halitta halittu haka zaka tabbatar mai da suna na arrazu tun kafin ya arzita halittu haka zaka tabbatar mai da suna na albari'u tun kafin ya kaga halittu haka za ka tabbatar mai da suna na albasa tun kafin ya shimfiɗa rahama tashi a kan bayinsa da sauransu ana abin da mala yake so ya tabbatar mana kenan wani insha Allah sai mu tsaya nan sai mu yi karatu na gaba akai zalika bi anna allaha ala kulli shay'in qadir abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik